السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدوة متيو عيتني أكم wato wajen nisantan ayyuka wanda suke sa Allah maɗaukakin sarki ya fushi da bayi Allah ya tsare mu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shi ne shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ne muku wasinci da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauka masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku kiyaye ayyuka waɗanda suke jawo fushin Allah madaukakin sarki ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki da barin saba masa da komawa kan yi masa biyayya duk wasu ayyuka da suke jawo fushin Allah ku nisance su ku aikata ayyukan da zai sa Allah madaukakin sarki ya yarda da ku ku kiyaye abinda annabin sallallahu alaihi wa sallam ya muku nasiha wanda yake shine mai nasiha amintacce mai ida sako daga wajen Allah madaukakin sarki babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da mu kan wasu abubuwa masu halakarwa don mu lura da su kuma don mu kiyaye su da yawa idan suka ji hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin abubuwan da za su faru sai ka ji mutum yana cewa to ai tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za su faru to za su faru to ai ba za su faru ana son su faru da kai bane kai abin da ake so shine ka tsare ta yi addu'a kuma ka kiyaye Allah kuma ya tsare ka wannan fitinar da za su faru tabbas za su faru ka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ta riba da kai manzo Allah bai san ta riba da ni manzo Allah bai san ta riba da duk wani daga cikin al'ummarsa shi yasa ya gaggaya man abubuwa da za su faru a ƙarshen zamani don mu kiyaye manzo Allah ya gaya mana wannan abubuwa kuma ga su yanzu dumu-dumu muna cikin su akwai hadisi na Abi Huraira ya da Allah ta kara tabbata a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk lokacin da aka riƙi wato kudin jama'a ko kace kudin gwamnati ya zama kayan warwato mutane suna ta satan kudin gwamnati amana ta zamo ana tattinta ta koyaya zakka ta zama kaman ana bin mutane baki kaman an dora musu haraji masu koyan addini malamai ya zama suna koyan addini suna zama malamai ba don Allah ba ba don musulunci ya ci gaba ba namiji ya zan yana yi wa matarsa biyayya amma yana saba wa mahaifiyarsa aboki ya zamo ya fi gane wa abokinsa akan mahaifinsa masallaci ya zama wajen rigingimu fasikan mutane suka zama su ne shugabanni kaskantacce a cikin mutane ya zama shine jagoransu ya zama ana jin tsoron mutum saboda tsoron sharrinsa kiɗe-kiɗe da kayan waƙe-waƙe suka bayyana ya zama ana shan giya ta ko'ina al'ummar nan ta ƙarshe ya zan tana zagin magabata waɗanda suka gabace ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ku ga rayuwa ta zama haka to ku saurari wata bakar masifa daga wajen Allah ku saurari wata damuwa girgizan ƙasa da ambaliyar ruwa kai musibu ne wanda za su taho ba su da iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ka san murzani ya tsinke ya watse haka nan za su zo ɗaya bayan ɗaya Allah ya tsare mu wannan hadisi ne na Imam Tirmidhi wannan hadisi duk da malamai sun ce yana da rauni amma yana da shaida a cikin sauran hadisai sa'annan haƙiƙanin rayuwar mu tana tabbatar da shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko ya gaya mana cewa dukiya ta al'umma za ta zamo ana warwasanta idan tashin alkiyama ta taho za a zama ana juya dukiyar mutane ba inda ya kamata a juya ta ba waɗanda ba su cancanta ba su suke ɗibanta mutum ɗaya ka ga ya ɗabi dukiyar da mutum dubu za su iya rayuwa da ita ya je ya ɓoye shi kaɗai saboda amfanin kansa to idan ku ga wannan to alama ce ta cewa tashin alkiyama ta kusa abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da amana ta zama kaman kayan mutum da an ba wa mutum amana sai ya cinye bai da wata damuwa wuyar amana ta shiga hannun mutum wuyar a cinye ta kawai lokacin da faga haka ya zama zaka ga duk wanda zaka ba amana to zai ci ya mai da amana kaman kudin sa wanda ya nema to ita ma alama ce ta biyu alama ta uku manzo Allah sallallahu alaihi masu ba da zakka za su zama kaman ana musu dole kaman ana karban haraji a hannunsu ba suna ba da zakka saboda Allah ya ce a bayar ba kuma suna sa ran Allah madaukakin sarki ya ba su lada a'a suna bayarwa ne kamar an tilasta su dole da haka ma zaka ga mutane suna ruwa da dukiyoyinsu in kuma za su bayar zaka ga alamar bacin rai da fushi tare da su zaka ga cewa zakar ma sai ana katantana ta ana sanya ta ba yanda Allah madaukakin sarki ya sa ba ganin mutum kamar iya ce tunda dai an ce sai na bayar to na bayar wato lisanul hal kamar haka yake faɗi abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane za su dawo suna koyon ilimin addini ba dan musulunci ba ba dan kusanci zuwa ga Allah ba ba dan shari'ar Allah a tsare ta ba ba dan a koyar da mutane su zama sun tashi daga kan jahilci sun koma ilimi ba ba dan ibadar Allah ba a'a ya zama ana koyon ilimi ne saboda a samu kuɗi ana koyin ilimi ne saboda a samu shuhura ana koyin ilimi ne don a samu shahada a samu shugabanci a kira mutum dakta ko a kira shi profesa wannan kawai shi yasa shi ya je yi karatu wannan ma alama ce ta hudu alama ta biyar da ta shida shi ne namiji ya zama yana wa matarsa biyayya fiye da mahaifiyarsa ya zama yana girmama ra'ayin matarsa akan ra'ayin mahaifiyarsa ya zama wanda yake saurara duk lokacin da ta yi magana ta ce a yi yi maza maza yi ita ce matarsa amma idan mahaifiyarsa ta ba da umarni sai ka gan shi in ma zai yi abin rabi da rabi na shida da na bakwai da na takwas shine ka ga mutum ya fifita abokinsa akan mahaifinsa yana sauraron abokinsa yana shawara da abokinsa abokinsa zai ce masa yi yayi amma mahaifinsa bai shawara da shi kuma ba zai ce masa yi yayi ba shi ma in zai yi zaka ga da bacin rai da fushi da damuwa kaman an tilasta shi duk sirrinsa ya gaya wa abokinsa amma mahaifinsa bai da lokacinsa bai saurarensa ko da mahaifin yana son ya yi magana da shi wannan alama ce ta tashin alkiyama abu na tara shine masallaci ya zama wajen ɗaga murya wajen rigingimu kamar yadda yake faruwa masallaci ya zama bai da kima a cikin zukatan mutane mutane su yi ta ihu mutane su sanya wayoyinsu ana dan Allah dan annabi a kashe waya mutane ba ruwansu kiɗe-kiɗe iri-iri yana tashi a masallaci ba bambanci tsakanin masallaci da kasuwa an mai da ɗakin Allah wajen shakatawa za ka ga mutane sun ɗau masallaci kamar wajen hutawa waje ne wanda yake wayoyinsa ma da aka kira shi a ofis bai iya ɗauka ba da wayoyinsa da aka kira shi a kasuwa bai iya ɗauka ba sai zai kwanta a masallaci sai ya buɗe yana karanta wasiƙun da aka ga aka aiko masa wato ya mai da masallaci ya zama wajen harkoki na duniya wannan alama ce ta tara Allah ya tsare mu abu na goma shine ya zama masu shugabancin mutane sun zama su ne fasikansu masu saban Allah ba su girmama Allah ba su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga fasikanci a bayyane su zama su ne jagora na al'umma ba addini ba ba wani kirki ba ba shi yake sa a yi jagoranci ba kawai sai dai kasancewar mutane fasikai sun iya ayyuka na fasikanci abu na goma sha ɗaya shine ya zama jagoran mutane ya zama shine kaskantattunsu kaskantattun mutane su ne jagororinsu wannan kuma yana faruwa ne sai dan mutane wanda za su sa a gaba su ba ba addini za su duba ba ba ɗabi'a za su duba ba ba cancanta za su duba ba a'a kishiyar haka za su duba da haka za su sanya wanda yake kaskantacce a cikin su ya zama shine jagoran abu da goma sha biyu shine a ringa girmama mutum saboda tsoron sharrinsa ba ana girmama shi saboda yana da addini ba ba ana girmama shi saboda yana da ɗabi'a ba ba ana girma saboda yana kyautata wa mutane ba a'a kawai abin da ake girmama shi saboda ana jin tsoron sharrinsa ana jin tsoron zai wa mutum ba daidai ba abu na goma sha uku shine bayyanan kayan kiɗe-kiɗe da kayan raye-raye wanda yake ko ina ga sunan kowa yana ganin su a wannan zamani namu ya bayyana a fili kowa na ji kowa na gani kida a rediyo kida a talabijin kida a waya kida a fili kida a ko'ina a kasuwanni a gidaje a kantina kai har masallaci bai huta ba har cikin masallaci kida ake sawa kana ji wayoyin mutane suna ta bugawa suna ɗauki hankulan mutane daga ambaton Allah sun mantar da su abinda yasa Allah madaukakin sarki ya halice su wasu ma a cikin mutane dadin kidan suke ji hankalinsu yana kwanciya da kida har ma zaka ga mutum musulmi wai yana da kidan da yake sawa idan zai yi bacci eh yana haka yana jin kida bacci ya kwaje shi kaga lahira salamu alaikum Allah ya kiyaye waɗannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan musiba ce da aka mu yi kokari mu kiyaye ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ya ku bayan Allah masu hankali a cikin mutane a halin da muke ciki idan suka ga waɗannan kayan raye-raye da kiɗe-kiɗe da suka watsa ko ina a cikin mu mutum zai gani ba namiji ba mace za ka ga mutum yana sauraron mawaƙi ko mawaƙiya yana kallon hotunansa a cikin waya kuma kai har ta kai ta kawo yanzu wasu musulmi idan suka gina gidaje suka cire daki guda dakin kayan kiɗa ne zaka ga mutum musulmi a gidansa saboda Allah ya wadata shi sai ya cire daki guda ba abin da yake ciki sai kayan kiɗe kiɗe saboda zai ji kiɗa Allah madaukakin sarki ya tsare mu idan masu hankali suka saurara za su ga lalle akwai alamar cewa zuciyoyinmu wato ko dai wani abu ya taba su sun sun kange daga barin gaskiya har ma suna kokwanton ko kida haramun ne ko ba haramun ba ko kuma wani abu ya kautar da su daga kan abin da musulunci ya dora mu ko kuma mun zamo muna saban Allah yanda muka ga dama to ko ma wanne ne a ciki ko wanne musiba ce sai dai Allah madaukake sarki ya tsare mu ya ku bayan Allah duk wanda ya duba nassoshi na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kiɗe-kiɗen nan da rere haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su da zina da shan giya da sanya hariri a cikin hadisi na Imam Bukhari wanda Malik al-Ash'ari ya ruwaito Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahama a ƙarƙashin wannan hadisi yake sharhi yake cewa bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kayan kaɗe-kaɗe da rere wannan a fili yake cewa haramun ne kuma hadisai masu yawa sun bayyana haka idan mutum na so ya kawo shi a cikin littafinsa igasatul lahfan ya kawo bayani wanda yake mai tsawo abu na sha hudu shine shan giya abubuwan maye kowace iri ne kwayoyi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Bukhari da Muslim da Nisa'i da Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad da Maliku da Darimi duka sun ruwaito wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abin da yake sa maye giya ne da haka da bushashiya da danya da ganye ganye da waye da ta sweet da ta cingom duk giya ne ba su da bambanci da kowace giya da ake sha Allah ka tsare mu ba shakka ana ta shan giya iri-iri masu shanta na sha a garuruwan musulmi kana ganin ta a fili ana sha har ma an canja mata suna ana kiranta da wani suna wato wato abar sa nutsuwa don ƙarya da wato neman nisanta da Allah madaukakin sarki abu na sha biyar shine wannan al'umma da muke ciki su ringa tsinewa magabatanmu su ringa zagin waɗanda suka gabace mu kuma gashi nan yanzu kuna ji zaka ji mutane suna zagin bayan Allah na gari waɗanda suka gabata suna wato buhu buhu na ashar suna dura musu kai har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su tsira ba Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana gafara Allah ka shiryar da mu Allah kada ka sa musibar su ta shafe mu ya kuma Allah waɗannan halaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan al'umma ta zama tana aikata su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su saurari musibu musibu waɗanda suke babu gabas babu yamma babu kudu babu arewa babu ƙasa babu sama haka nan musibu za su mamaye su ambaliyar ruwa ta ko ina wato halaka ta ko'ina ‘yan fashi da makamai ‘yan sata mutane ga sunan iri-iri abubuwa shi ne za su samu wannan al'umma Allah maɗaukacin sarki ka tsare mu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku tuna faɗin Allah da yake faɗi a cikin suratul anfal yace ku ji tsoron fitina wanda in ta zo ba ta tsayawa kan waɗanda suka yi zalunci su kadai kuma Allah maɗaukacin sarki mai tsananin ukuba ne Allah maɗaukacin sarki ka yafe mana Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka samu rayu musulmi mu mutu muna musulmi Allah ka daukaci musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعظم له يوم القيامة أجرا عباد الله اذروا أسباب سخط الله وعقابه جل شأنه وتوبوا إلى ربكم بالرجوع عن معصيته إلى طاعته وعن أسباب سخطه إلى بلوغ مرضاته اهذروا ما هذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه الناسه الأمين المبلغ عن رب العالمين جل وجلاله ولقد هذرنا صلى الله عليه وسلم من أمور فيها هلاكنا لنحذرها وبينها لنا لنعلمها وجاء عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من أمور أتبعنا اليوم واقعين فيها أو في أكثرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأداء الرجل امرأته وعك أمه وأدنى صديقه وأقسى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وسال القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينعات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا عند ذلك ريها همراء وزلزلة وخسفا ومسكا وقذفا وآيات تتابع كنزام بال قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له شاهد من الحديث وشاهد من الواقع فإن الخسار المذكورة في هذا الحديث صارت في زمننا حقائق مشهودة ملموسة فاستمعوا يا عباد الله الخصلة الأولى اتخاذ الفيء دولا والفيء ما أفاء الله على العباد فإذا صرف عن أهله المستحقين له إلى آخرين لا يستحقونه من أهل الشرف والجاه والجنى والقوة فقد اتخذ دولا الخصلة الثانية اتخاذ الأمانة مغنما وهذه ذات معان كثيرة منها أن يكون المؤمن في أمانته التي اتمن عليها فينكرها أو يتصرف فيها كما يتصرف الغانم في غنيمته الخصلة الثالثة اتخاذ زكاة مغرمة فيؤديها كأنما كأنها غرامة وضريبة خسرها لا يؤديها بطيب النفس واحتساب أجر وتعبد لله عز وجل وقيام لفريدة من فرائد الإسلام ومن أجل ذلك اتخاذ الزكاة مغرما تجده يبخل بما يؤديها بتثاقل ونكس وربما ودعها في غير أهلها الخسرة الرابعة أن يتعلم أن يتعلم العلوم علوم الشرعية لغير الدين فلا يتعلمها تقربا إلى الله ولا حفظا لشريعة الله ولا رفعا للجهل عن نفسي وعن عباد الله وإنما يتعلمها لنيل المال والشهادة والجاه والرئاسة والدكتورة والفرافسة الخصلة الخامسة والسادسة أن يطيع الرجل امرأته ويعق أمه فإذا فإذا أمرته زوجته بشيء لبى جميع طلبها سريعا وإذا أمرته أمه به أعرض أو تساقل أو أتى به ناقصا الخصلة السابعة والثامنة أن يدني الرجل صديقه ويقسى أباه تجده ملازما لصديقه يظهر على يظهره على أسراره ويستشيره في أموره أما مع أبيه فمتباعد عنه كاتم عنه أسرارا لا يأنس بالجلوس عنده ولا ينبسط بالتحدث معه ولو كان الأب يهيب ذلك الخسرة التاسعة ظهور الأصوات في المساجد حتى تصبح لا قيمة لها ولا احترام يزعق الناس فيها ويصرخون كما يزعقون في بيوتهم وأسواقهم غير مبالين في بيوت الله عز وجل التي بنيت لعبادته وذكره فتجدونها كسرات لمشاكلتهم الدنيوية والتفقد لمكالمتهم الجوالية التي فاتت وقراءة الرسائل التي لم يقرأوها في مكاتبتهم وأسواقهم الخسرة العاشرة أن يسود القبيلة فاسقهم أن يكون الفاسق الآسي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد قبيلته إما لظهير الفسق فيه وكونه ذات ذا قيمة في نفوسهم فيكون السيد فيهم من بلغ غاية الفسق وإما لكون الدين لا أثر له في السيادة والقيادة والأثر كله للمال والجاه فسيبها هو السيد وإن كان فاسقا الخصلة الهادية عشرة أن يكون زعيم القوم أرزلهم وزعيم الرئيس وكان ينبغي له أن يكون أعلى قومه دينا وخلقا ورجولة وشهامة ولكن تنعكس الأمور فيكون أرزلة القوم في ذلك الخصلة الثانية عشرة أن يكرم الرجل مخافة شره فلا يكرم الرجل لأنه آل للإكرام في دينه أو في خلقه أو جاهه أو إحسانه إلى الناس بل هو خال عن ذلك كله فليس أهلا للإكرام ولكن لشره وعدوانه يكرمه الناس خوفا منه الخصلة الثالثة عشرة ظهور الكينات والمعازف والكينات المغنيات والمعازف آلات العزف والطرب ولقد ظهرت الكينات والمعازف في زمننا الحاضر ظهورا فاحشا ما ظهر مثله قد ظهورا مستمعا بالاذان ومشهودا بالعياد في كل وقت وفي كل مكان في البيت والسوق والدكان وفي وقت الصلاة وفي الصلاة ومع الآذان حتى صارت المعازف متعة لكثير من الناس ومتاع أنسهم أنسوا بما يصرفه عن ذكر الله ونسوا ما خلقوا له وتعلقت قلوبهم بمعصية الله ويأنسون به وسيجدون عند هذا الأنس وحشة وبعد هذا التعلق انقداعا وزوالا فالحذر الحذر عباد الله تفلحوا في الأولى والآجلة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام أكملان أتمان على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة أيها المؤمنون عباد الله إن الحليم من الرجال لا يقف حيران أمام هذا الانسياب الجارف إلى آلات اللهو والمعازف أمام هذا التغير السريع في مجتمعنا يج- يجلس الواحد من رجل أو امرأة ليستمع إلى صوت مغن أو مغنية أو يشاهد صورته غير مبال بذلك تجد من المسلمين من يجعل في بيته غرفة خاصة لآلات الموزيك فإنا لله وإنا إليه راجعون إن حليم لا يقف حيرانا لا يجري أشيء رانا على القلوب حتى التبس أمر عليها وغشي بصائرها ما يمنع الرؤيا فصار لا ترى الحق وشك في تهارب ذلك أم شيء أزاد القلوب فانصرفت عن الحق مع علم هذه وارتكبت المعصية على بصيرة هي أمران أهلاهما مر عياذا بالله عباد الله إن كل من عرف نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشك في تحريم المعازف حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنها بالزنا والخمر والحرير كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مالك الأشعري رضي الله عنه قال ابن القيم رحمه الله بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم السريع لآلات اللهو والمعازف لا سيما الأحاديث الدالة على ذلك وهي كثيرة ساقها في إجازة اللهفان الخطرة الرابعة عشر, عشر شرب الخمور وهي المسكرات من أي نوع كانت قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر رواه البخاري والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه واحمد ومالك والدارمي رحمهم الله اجمعين ولقد شربت الخمور وكثر شاربوها حتى صار في بعض بلاد المسلمين اتباع علنا وتشرب حتى سموها الشراب الروحي كذبا وافتراء على الله الخصلة الخامسة عشرة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها واللعن إما أن يكون بلفظه وقد وجد في هذه الأمة من يسب اللعنات على بعض السلف الصالح وحتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عفوا اللهم غفرا اللهم هداية اللهم صلاحا عباد الله إن هذه القتال إذا حصلت فنحن مهددون بتلك العقوبة بريه آسفة حمراء تحمل الرمال وتدمر المساكن وبزلزلة تفسد الأرض وتفسد العمران وبخسف تتغير معالم الأرض وتزول به جبال من عن أماكنها وبمسك يسخ به الإنسان قرد جردا وخرازيرا ويقذف بهجارة من السماء كما أرسل على قوم لوط وبآيات أخرى من العقوبات من هروب الداهنة وسير الجارفة وغير ذلك فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم جنبنا أسباب سخطك وإكابك وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بدن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وكل تحيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى عدو يتزحمنا أو إلى مختلفين يتخلفون ليلا ونهارا إن لم يكن بك علينا قدم فلا نبالي غير أن عافيتك أوسو لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرق له الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا سخطك أو يهل علينا غضبك ولك الأتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا منهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الاعداء وادال الدار وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النقمة برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعنا على أنفسنا والشيطان وأعث منا كما يسه من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب إنك سميع قريب مجيب اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا الأسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله